الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهج بالهج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu tashi kan fasali ne ko za mu tashi fasali na kalar tsadi shi ne ko to alhamdulillah wato duk da yake shi karatu na kitabu shi ba yana buƙatar nutsuwa sosai saboda yakin da malam ya koro kan wannan littafi nasa dole sai da bayani sosai kuma dole wanda zai karantar da akalla shi ma a ce ya san malamai uku zuwa hudu haka wanda sun dan koyar da shi abubuwa da ke ciki to saboda haka dole ne mu duba sosai a dinga sa ido da gaskiyan gaske ana dubawa sannan kuma duwajin da aka ga ko an tsallake shi ko kuma an wani abu daban dai ko a magana da wuri saboda dukkaninmu gaba ɗaya dai a jizai ne ko kowa yana buƙatar taimako da wajen uwansa sannan kuma wanda suke biyowa wannan karatu yawanci dama akwai magwanayenta to abin da yake nuna mana cewa karatunmu ya tafi daidai ba sa barin ta kwana saboda haka in sun ji an wani abu za su yi magana in ku sun yi maganar za mu gyara insha Allah ta'ala haka nan nima na kan ɗauka na je na ji wala Allah na ji wani abu daban wanda ya kauce to wala Allah sai ka ga washe gari kuma an gyara shi wato saboda haka muna alfahari dai wannan wata makaranta ce ne ingantacciya insha Allah ta'ala to jiya malam ya bude mana wannan babi na farko ai na biyu domin dama karatunmu na bara mun gama da babi na farko gaba ɗayansa wacce shekara da muka yi mun ci gaba da karatu muka dawo baya to wannan ɗaukowar da muka yi ba ma fatar mu ƙara koma bayan ga Allah ta'ala sai dai ci gaba in kuma Allah ya ja kwanakin mu haka haka za a gobe an sauka insha Allah to idan mutum ya lura da kyau abubuwa da malam ya karantar da mu jiya wato za ka samu yana magana ne kan waɗansu abubuwa guda biyu akwai abin da yake na abin da ake ce masa zalura wanda ba ka da iko da shi jibillar kare haka nan Allah ya tsara maka akwai kuma abin da ƙoƙarinka ne da yin makka yake sa ka samu wannan abin to abin da malam yake so ya nuna mana da abin da dan adam yake nema da karfinsa har ya zama gwani cikin wannan abin har ya zama a kwatance wajen mutane har wannan abin ya tasiri a wannan zuri'a ya zama ana daraja su ana karrama su saboda abu guda ɗaya da wani ya samu na sha'anin sha'awan abubuwa wanda wannan abin zai iya zamowa abin alfahari ga wannan zuriya akwai kuma abin da yake ba wato mutum kokarinsa ne yake sa ya samu to irin waɗannan abubuwa da abin da ake ce masa baiwa da abin da ake cewa nema ake yi to duka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya tara masu gaba sai ya ba shi su kuma ya dada masa irin dadin da bai ba kowa ba shi ne malam yake so ya biyo maka da abin ɗaya bayan ɗaya dan ka san sanin darajojin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da girmansa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da abubuwa da Allah yake bance shi da su to in ka bi wannan fasali za ka san annabi sallallahu alaihi wasallama daban yake a cikin abin da Allah ya halitta kuma abubuwan da Allah ya tara ya baki ba wata kwakwalwa za ta iya ɗauka in ba ta ba duka a cikin wannan fasali malam zai bayyana mana wannan abin ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala to sai ya fara da bayani yawwa malam yake kalar kazi wato malamin ta kenan ba shi alƙali ke ga ba to sai yake in ji shi malam kenan in ji mai ruwaya ta kitabu shi ba إذا كانت كتاب الكمال والجلال ma zakar nahu yace idan waɗannan ta'adodi na kamala da kuma girma suka zan su tabbata ma zakar nahu abin da muka ambata na bayan nan na ɗabi'u na kirki da Allah tabaraka wa ta'ala yake bai mutane idan ɗaya daga cikinsu ya zamo sun tabbata a wani mutum ɗaya wa ra'ayinar wahida minna sai ka ga mun ga wannan mutum ɗaya daga cikinmu da Allah ya bashi wannan abin sai ka ga ya tajarrabu bi wahidatin minha yana samun daraja da ɗaukaka saboda ɗaya da ya samu daga cikin waɗancan abubuwa na kirki da Allah tabaraka wa ta'ala yake mutane baiwa da su a na taini ko kuma ta ce yakan guda biyu daga ciki kamar su ne ne wanda zai gaya mana gaba jikka ba katlahu idan aka ce sun haɗu gare shi ɗabi'a ce guda biyu kyawawa aka ce mutum ya dace ya samu ko guda ɗaya daga ciki to sai ka ga fi kulle asarin cikin kowane zamani ne ba da ya shuɗe kenan aka ce an taɓa samun wani mutumin kirki ga ƙarfi ga kyauta sai ka ga ana ta rubuce rubuce ma a kansa kuma shekaru da yawa zai sun wuce ba a mantawa da shi saboda menene saboda ya ke fanta da wata baiwa guda ɗaya da Allah ya bashi kuma wannan abin ko da abu ne wanda baya tsarin ma addini sai ka ga wannan abin idan ya shahara da shi sai ka ga yana samun wata daraja da wannan abin da Allah ya bashi din wannan zuri'a ma ba za a mutu ta ba in ma min nasabin in ma mutum ya samu irin wannan daraja ce daga dangantaka yanzu misali aka yi taro sai aka ce ga jikan taron da zai dama na 'yan siyasa aka ce to ga jikan tafawa kwalewa ko sardauna sai ka ga ana masa kallon sardauna saboda me saboda ubansa ya bada gudunmawa da sai a ta kallon sa ko alhali da kai da shi duk ɗaya ne ko zamanin ku ma me yasa ya samu wannan girma kai baka samu ba wai saboda ya zo gurin taro na siyasa kuma babansa kakansa sardauna ne ko dan gidan ko dan awolowo ne ko dan malami ne kano aka ce ai jikan wani ne sai ka ga idanuwan mutane suna ta kallon sa ana ganin wancan mutum mai daraja kenan ko au jama'in ko wani sha'ani na kyauri ya gada sai ya yi horo da kisa ce ai dama jinin suwa ne au kuwatin ko wani ƙarfi yake da shi sai ka ga a ce ai jikan wani kenan in ka bi salkala wala Allah jinin su wani ne au ilmin ko wani ilimi da mutum ya samu au ilmin ko wani hakuri irin na duniyar nan wanda ya fi sabaru ma au shaja'atin ko wata jarinta ko ta daukantaka to duk mutum zai ga iya ta samun ɗaukaka da daraja saboda wannan abin da aka ce a cikin zuri'ar sawa ne wannan shekarar su dubu ko ɗaya da aka da mutuwa ai jinin suwa ne to wannan jinin suwa ne sai ka ga yana sawa kana samun daraja ko wani abu ko kai wata gwaninta ta ilimi a ce ai dama yi kan suwa ne to wancan ba mutumin shi ne ya tara abin abu ɗaya ya samu amma ga shi abin ina bibiyar duniyarsa au sama'atin ko sauƙin lamari wato da kau da kai kan lamura sai ka ga hajja ya azuma ka zuruhu sai ka ga mutane suna ta girmama ainihin darajarsa saboda wai ya gaji wani abu na kirki ne a wajen kakaninsa shi ma sai ga shi yanzu yana amfani da wannan abin to darajar wancan yake shi ba na gama da wai sai yanzu sai ka ga wayo rabu da isili la amsalu sai ka ga ana ta buga misali da sunayen sama wayata yini ko wayata karrara lahu bil wasfi bi zalika sai ka ga ana ta tabbatar da siffar irin wannan abin fil qulubi cikin zukatan mutane sai ka ga zukatan mutane akwai asaratu gurbi alama na wannan abin ba zai barta ba wa azamatun da kuma girmama shi wannan mutum ga shi ko wannan mutumin da ake ta darajawa saboda wani abu guda ɗaya da Allah ya ba shi wa huwa muzu kusuri tun fa tsawon zamanai ba tun lokaci mai tsawo kawarin rabe mu wato shekaru wanda suke sun riga sun kuce su ne kawarin kenan rimamul bawadin kashin ya riga ya jirge gaba daya ga wadin ya ma ko bakashinsa ba ma labarinsa amma dai ba a manta da shi ba dai saboda me saboda Allah ya ba shi wata sadaukantaka ko wani ilimi da Allah ya ba shi ko kyauta da Allah ya ba shi ko wani abu da Allah ya ba wannan mutum ko wani kuɗi da yi hidima da su ko hidima a addini ba a mantawa da shi saboda wannan abu guda ɗaya da yake da shi ga shi ko shekaru dubbai masu tsawon gaske in ka zo da kabarinsa ma ba ka jin ba ma komai gurin ya tsirge ya tsuru babu amma dai ina nan a zukatan mutane saboda wannan kirki da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ko mutum ne mai gaskiya ko mai kyauta ne shi ko mai hakuri ne ko duk dai wani abu na kirki sai ka ga wannan abin iya da tasiri gurin mutane tarihi ba zai manta da shi ba to da malam ya gama wannan bayani gaba daya yanzu yake so jawo hankali ga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda wancan dai kaga mutum abu sai zai samu wanda kuma dukan mu nan sai dune mutane da yawa wanda suka yi hidima a duniya ma suna nan ba a manta da su ba a cikin sha'anin abin da suka ba da gudunmawa a rayuwarsu sannan haka nan wanda suka ba da gudunmawa ga ilimi har yanzu ba a manta da su ba ko cikin manyan malamai na zamanin kama ko kuma bayan zamanin daga nan irin su dan hodiyo da an ambace su zaka ji girman su inda an za a ce ma ga can jikan dan hodiyo radiyallahu anhu sai ka ga yana da girma gurin mutane me yasa ya samu wannan girman babansa ne ya zamo kakansa kai ya zamo malami ne mai ilimi jarumi mai yaki saboda haka sai zama da cewa ya zam iya da daraja saboda wa saboda kakansa to sai yake mana irin wannan abubuwa da Allah yake ba wa mutane ya baka ɗaya ko biyu ya zama wa tashin alkiyama ba za a manta da kai ba to fa ma zannuka me da tanka kai malam mai karatu bi azimi qadri man istama arfi bi kulli hadhihi kitali menene da tanka ga girman alkadarin mutumin da itare dukkan waɗannan ta'adodi cikin lamarinsa duk gaba ɗaya su duk abin da Allah yake yaba abin da Allah yake so da duk kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala yake nema ga bayansa to me zaton ka ga wannan mutum wanda duk wannan abubuwa gaba ɗayansu ya tare su a wajensa Allah ya ba su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila ma la ya'khuzuhu akun zuwa abin da idaya ma ba za ta iya ma rikansa ba kai fikirge duk mutane a duniya kowa ya rinka lissafinsa har ku gama lissafin ku ba za ku iya ita ididdigajin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala yu'athiru anhu maqalu wasu zantuka na malamai da rubuce-rubuce ba zai iya fasara shi ba ba zai iya bayani ma a kansa ba wala yunalu bi kasabin shi ko dan kokari da tare aiki ba a gamunsa wala hilatin ko dabara da zaka shirya dan ka san wani abu daga cikin ajin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ba zai yi ba samun wannan abin illa bi takhsisil kabir al muta'ali sai dai da keɓance keɓancen nan na Allah tabaraka ta'ala shine al kabir al muta'ali min fadilati ko daga falaloli da Allah ya bawa sallallahu alaihi wasallama to malam zai fara kirga maka abin da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake maka an nubuwat an nabda na farko dan shi annabi kaga dai kenan ko war risalati sannan manzo ne na Allah wannan dukkan darajoji na annabawa a nan suka tsaya ko ba haka ba dama ka zama annabi ko murtali to shi annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne na Allah annabtan nan banda murtali ba wanda yake gaban da to shi annabi ne na Allah kuma sannan ainihin murtali ne wal kullati kuma sannan Allah ya baki badadantaka shi kaman idan kana neman aboki to kaman a ce shi abokin Allah ne ma sallallahu alaihi wasallam wal mahabba sannan Allah ya ba shi matsayi na mahabba na soyayya ta Allah ba abin da Allah yake so kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma zai so ka ba sai kana san shi annabin nasa to iya da wannan matsayi na mahabba wa istifa sannan akwai abin da ake ce masa istifa'i zaki daga Allah shi zaɓaɓɓen Allah ne tabaraka wa ta'ala ka gani annabi Adamu alaihi salamu ko maryam alayhi salamu ko annabi isa ai suna alfahari da cewa Allah ya zabe su inna Allah tsafa ko adama ko to wannan istifahi din to shi sallallahu ta'ala alaihi salama iya da shi wal isra'i tafiyar dare ta isra'i da shi kadai aka yi babu wani annabi ko mursali da aka taba yin isra'i da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ma matsayinsa ne in kana kirga za a san su da yawa wa ru'yati haka nan ganin Allah ba wanda taba ganin Allah ko malaika jibril to shi ya da wannan matsayin wal qurbi da kuma kusanci wannan fa duka ya kawo kowace aya duk kalmar da ya faɗa sai ya kawo maka ayatul qur'ani a cikin sai sai da yawa amma nan ka ga sai dai ka ga mana gundarin mutum kawai amma dukkan kalma daya in ya faɗa a nan wajen to akwai aya in ka samu wannan shirin na da mutum gudun nan to duka zai kawo maka wannan gaba ɗaya wadda kuma da kusanci kaga kurbi daban da nuri kuma shi ma daban to duka manzon Allah iya da shi wal wahayi da wahayi abin da ake cewa wahayi bai yin komai sai abin da Allah ke yi ba magana annabci bane ko risala wannan su daban suke wahayi kuma wani abu ne daban ya zamo kamar shi ne abokin kira Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da zai motsa ko zai yi Allah ya gaya masa ba ta bannan mala'ika jibrilu ba wai shafa'ati da kuma ceto da Allah ya bashi wal wasilati da wasila makama na wasila ko duk manzon Allah Allah tabaraka ta'ala ya bashi wal fadilati da kuma fadila duk Allah ya bashi sai menene darajar rabi'ati da kuma darajar nan madaukakiya duka Allah ya ba sallallahu ta'ala alaihi wasallama wal maqamil mahmudi da wannan matsayi abin da kowa yake nema ya same shi ne makarin mahmudi matsayi na godiya abin a gode masa ko to shi manzon Allah Allah ya bashi kowane annabi da ya samu labarin wannan makarin hudu iya ta nema iya ta addu'a sai ya ce maka wannan ba na ka bane na sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne wanne ne makarin mahmud ranar tashin alkiyama ne manzon Allah yake amfani da wannan matsayin domin matsayi ne wanda in ba ka da shi ai ba kai ba bayan da zai Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya yan wuta za a ce su wuta ka je ku kwace su kaga in ba wannan matsayin ba ba wani annabi ko mursali ko wani mala'ika da yake da wannan matsayin daga Allah sai sallallahu alaihi wasallam kuma filin mahashar an yi ruwaya daban-daban cewa wannan matsayin na sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama akan ɗebi mutane jingim da yawa da takarda da komai hannun mala'ika zai kai wa ainihin mala'ikan wuta ya ce waɗannan ga sa ba su masaukinsu za a tsira da sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ce ga can da yan mutanen ka fitikin wuta ne zai je kare mala'ikan ya kai kai takardar kuma zuwa mai da su baya kaga in ba wannan matsayi ba ai ba wanda ya ce wani abu ko kuma ka Allah zai hakura wal burak haka nan buraka din nan ba wanda ya taba hawanta in ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba to ita ma ta tace an bashi ita kuma wannan buraka din tana da abubuwan mamaki da yawan gaske ita dai ba jini da tsoka bane ko na Allah ne ya tsere kayansa da ya kuce da gudu sauran kuma tana magana tana komai tana kuma da rai amma ba ta da irin kayan jikin dan adam ko na mala'ika ko a'a daban take Allah ya yi ta dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai amfani da ita kan tayin aljama wal mi'raj haka nan Allah ya tsirje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mi'raj shine tashi daga Baitul Maqdis zuwa can sama ta bakwai kuma sannan shi kadai yake da wal ba'thi ila al-ahmar wal aswad an aiko shi zuwa da jajaye da bakaki wa salat bil anbiya'i sannan sallah da annabawa ba wanda Allah ya taba kara mar annabawa dubu ɗari din nan da ashirin da hudu ihun sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine limamin to wannan matsayi ma kaga nasa ne wa shahadati bainal anbiya'i sannan Allah ya bashi matsayi na shahada tsakanin annabawa shine mai masu shaida wal umam da kuma al'umma ma ta mu kenan mu ma shi yake ba da sai da akan mu kuma Allah ya karba duk wannan matsayi ne wanda manzon Allah shi kadai yake da shi wasu ya dace wani ko Adama da kuma jagoranta shugabanci na ƴaƴan Adam gaba daya shine shugaban Adam gaba daya wani wani alhamdi haka nan wannan tuta ta godiyar Allah shi kadai ake bawa ita wannan tuta kuma kowane annabi a ranar tashin alkiyama yana karkashin wannan tuta to ta manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yake mana har yanzu wal basharatu ko bishara annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ba shi abin da ake cewa bishara zai ma bishara in manzan Allah yake ya baka aljanna ya baka kenan kuma zai ma gargadi ai zai ma bishara cewa in kai aiki kaza da kaza da kaza ka shiga aljanna kuma Allah ya rubuta wannan ko wannan zarafin da kuma gargadi duka wannan matsayi ne da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala makanat inda dil arshi yana da wani matsayi mai girman gaske gurin ma'abota gurin ma'abocin al'arshi shine Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'ati yana da matsayi na ba'a wanda Allah ya bashi kuma wala amanatu ko sannan kuma Allah ya bashi matsayi na amana in kana neman amana to sallallahu ta'ala alaihi wasallama wal hidaya da kuma shari'a wa rahmatul lil alamin sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi wani matsayi da ake cewa shi rahama ne ga talibai gaba daya misali riba an ba shi yadda wa sulul da fata duk abin da yake so shi za a yi shine ma'anar fata wal kautsar kuma Allah ya ba shi al kautsar shi kadai bawa ko annabawa ma za su biyo ta gunsu ne dan ta gunsa ne dan shi al kautsar sama'il tauri da kuma jin magana sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk abin da ka faɗa zai ji ka ko ka ɓoye ta ko duk dai abin da ya ka faɗi shi ne ma'anar jin zinjinin wa ikimamin ni'imatin da kuma cikin ni'ima da Allah ya bashi ya ce ya gama masa ni'ima gaba ɗaya ya bashi ita wal afwi da kuma ya ji da aka yi masa amma ta katama wa mata akara abin da ya gabatar ko jirkinkar ba mai wannan matsayi sai shi kaɗai wa sharhi sadari da budewar kirji Allah ya bude kirjinsa ya sa mar ilimai na dukkan halitta gaba daya da ma iliman da ba su da shi wannan isiri da kuma sauke wani dukkan wani nauyi wani kunci da zai iya damun wannan addini Allah tabaraka wa ta'ala ya sauke shi dan albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rafa'i zikiri da kuma daga ambatansa Allah ya ce an rinka ambatansa kenan in dai za a ambaci Allah to sai an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa izzatin da zarko da kuma wayar taimako da Allah yi masa saboda wayar da ake aiko masa mala'iku ko don su taimake shi wanda dole sakina ta haka nan saukar nutsuwa da Allah ya bashi da shi da sahabbansa wata ayyidi bil mala'ikati kuma Allah ya karfafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar yaki da mala'iku wa itayil kitabi Allah ya ba shi littafi shine Qur'ani wa hikima ya ba shi hikimomi da warware wannan ayoyi dan a fahimce su sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi wa sab'il masani da bakwai abin biyan tawa wal Qur'anul azimi ya ba shi Qur'ani mai girma wa tazkiyatul umma ya ba shi tsarkake al'ummarsa a cikinsa ne aka samu manya-manyan bayan Allah wanda suke ba da ilimin taskiya wa du'a ila Allah wa du'a ko ila Allah wa salatin Allah ta'ala wal mala'ikati da kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi kira zuwa ga Allah da kuma salatin Allah tabaraka wa ta'ala yi maza da mala'iku duka wal hukumi bainan nasi Allah ya ba shi hukunci tsakanin mutane bima arahu ko da abin da Allah ya sanar da shi kawai sai Allah ya ce maka duk abin da kai ko ne nayi ko ba wahayi bane a wato ko ba Qur'ani bane sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi yake da dama ya hukunci kan abin da ya ga dacewa to duka Allah ya ba sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan abin wannan ne kiri ko da sauke masa dai nauyi har yanzu wal aglal an ko da hukumi wanda yake ya damu mutane ne kara kenan an hum gaba da su al'umma wal qasmi bi ismihi Allah ya yi rantsuwa da sunansa shi ne ko? wa ijabatu da awati ko? da kuma amsa kiransa da kuma wato ainihin da amsa addu'a su kenan wata kalimin jama'a daji haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin magana da abin da yake sandalare haka wato dutse ko ice ko na ba haka sallallahu ta'ala alaihi sallama sai ya magana da shi wal ujumi da kuma jin durma wato mutumin da wato ma'ana ba a iya fahimtar komansa ko dabba ko wani ba haka to duka sallallahu ta'ala alaihi sallama yana magana da su kuma iya fahimtar maganar su duka Allah ya bashi wa iyayil mauta haka nan raya matacce ma duka Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi sallama wa isma'i sunni haka nan jefa kurame wannan dukkan kurame ne haka nan jiyar da kurame sallallahu ta'ala alaihi sallama zai ji maganar su kuma kuma suna gane ta ba wanda bai ilma'i haka nan Allah ya ba shi kuɓɓukan ruwa daga ƴan yatsunsa ko min baina asabihi tsakanin ƴan yatsayensa ruwa yana fita a yi alwala a yi wanka a yi komai da shi wata kasirin kalili Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama yawaita abu kaɗan ya zama mai yawa وانشقاق القمر الله يا بابا منظم الله صلى الله عليه وسلم تاجي وروتا ورد الشمس كو haka nan dawo da rana bayan ta faduwa da dawo don don wata bukata ta ga wannan ya sa ya faru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qalbil ayani shine juya abu ya canja ba yadda yake ba wato misali kamar ya dauki shi zama takwabi kamar ya dafa bai zama kaza to wannan duk sai manzo Allah ta'ala alaihi salama shine kalbi da ayani canja abu ya juya shi ya koma ba ba da yake ba saboda ya kaga ya taba daukan bulala ka zama takwabi ya taba gaji abubuwa da yawa wanda ya canja su kuma sun canja wannan sare da ru'ubi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jin tsoronsa tun kafin ya zo ku yake rikicewa alama kuma ta mai yaki yana firgita a nasara kina kan sa ilahi ala gaibi kuma sannan Allah ya ba shi kun kare kan abin da yake fage abin da yake zuciya kamar zai iya gaya maka abin da ya kuya can bayan gari ma zai iya gaya maka sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa zillil gamani haka nan inuwar gajimare tun yana tun tun kafin wato mana ya fara kira girgije yake masa inuwa sallallahu ta'ala alaihi sallama wa tasbihil asa da yin kuma tasbihi tasbihai wato na tsakuyoyi in manzon Allah ya ɗebe su a hannu suna yin tasbihi ko kuma in zai wuce ta wajen manya-manyan duwatsu suna mai tasbihi suna mai salati kuma to duk wannan shi kadai Allah ya bawa Ibrahim alani da kuma warkar da zogin jin ciwo da kaji ciwo sallallahu ta'ala alaihi sallama iya taba wannan guri ya warke kawai sallallahu alaihi wasallam wal ismatu minan nas sannan Allah ya bashi kariya daga mutane gaba da baya sama da ƙasa ba za ka mar komai ba ila ma la ya'wihi mutabilun idan zuwa abin da mai tarawa ba ma zai iya tarawa ba zuwa abin da zaka tara dan kai dani ba ba za ka iya ba idan ka taba kawai to Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala yuti bi ilmihi ba ma wanda zai kewaye ga shan ga sanin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai yi ba ba kuma za a yi ba a ce ka san annabi wannan ba zai mai ba illa ma nuhi da zalika sai dai wanda yi masa wannan kyauta shine Allah shi kadai ne ya san manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama amma ba wanda ya san shi mufaddilu ko bihi wanda kuma duk wannan abin Allah tabaraka wa ta'ala shine fifita manzon Allah da su kuma shine kenan ya san shi la ilaha ghairuhu shi ko wannan ubangiji ba wani abu bauta da gaskiya in ba shi ba ila ma hadda lahu fi daril akhirah kuma zuwa abin da Allah ya marta da din a gidan ƙarshe shi ne lahira wannan kam in aka ce za a yi bayani kan za ba zai mata ba min manazilil karamati musamman daga masauki na daraja wato na karamci kenan ba da Allah ya tanada masa Allah ne yake cewa an gudu za a yi sha'awarsa ka ga ai ba san irin kyan gudun ba inda dai ka zama abin da yake burge Allah tabaraka wa ta'ala to gashi yayi wani guri ya ce guri ne mai kyau kuma na sallallahu ta'ala alaihi sallama ne da kuma darajoji tsarkaka wanda Allah yi masa shine kenan madargati ko kudus wa maratibul sa'adati da kuma jerentuwar arziki daban-daban da Allah ya bashi wal husna da kuma aljanna wal ziyada da ganin ubangiji allati tajhuduna al uqulu wanda ita wannan ziyada din da aka faɗa ita ce fa wanda hankula suke tsayawa kyan kuma bayanta wato hankali ma bai iya ganewa duk abin da za a tsaya maka na ziyada din da ba za ka iya gane shi ba sai dai kai shiru saboda haka yake maka a kula an kula na maluma kenan su ma sun yi tsaye duna ha kuma bayan su gane ta sannan wa yuharu duna idraki hal wahamu al wahamu zato da ake yi ka zaci kaza to ya fi motsar da rikanta ba ma za ka iya rikanta ba saboda haka sai dai kawai ka hakura in dai kan manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine in ka ba a hankali ka duba za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a dan iya wannan fasalin abinda Allah ya tara ya baki wannan inda za ka samu ɗaya daga ciki shikenan ka fi kowa ma yanzu ɗaya daga cikin su to duk wannan maratibu Allah tabaraka wa ta'ala ya tara su ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma sannan banda abinda Allah imarta da bi a lahira to yanzu wannan halitta abin da ya rage maka ai sai binta kawai sai yi mata abin da Allah ce kai shine salati da kuma kaunarka da kuma daraja shi da kokarin kada a raba ka da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abin da malam ya karantar da mu kuma fasali na gaba kuma zai karantar da mu dukkan abin da yake jikinsa kuma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su daban suke da na kowa wato suffa kenan na halittar to daga nan kuma za a shiga bayani kan kowane abu nasa din zuwa abin da aka faɗa to ai abu kaza hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga yadda yake kuma sai ya ci gaba da ma bayani idan idanuwansa ne idan hancinsa ne idan gumin jikinsa ne ma bawalinsa baya komai nasa jinin jikinsa ma duka to duka malam kuma zai ci gaba da bayanin ɗaya bayan ɗaya da yadda suke da darajar gaske gurin bayan Allah da yadda ake neman waraka da su to duka malam zai mana bayani insha Allah ta'ala irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a hannun nasa yadda ake zuwa daga garuruwa gurare daban-daban don neman albarkar da ke cikin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen yadda zai sa hannu a cikin koko ko a kan kwalya wannan ruwa ga ana raba shi gida-gida ana yin guzurinsa ana tafiya da shi gari gari ma to duka malam zai gaya mana irin wannan kasa'isu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fatan Allah ya samu fahimci abin da muke karantawa sai mu duba abin da muka karanta yanzu inda bai tambaya sai yi kamar mai addu'a na wa huwa ba a ji ainihin ba a cikin yau ne ko mun wai tun daɗewa zamanai tun da can zamanai tawalin wanda suka riga suka shuke suka wuce ba kuma ga shi nan rimamun bawali ƙashinsa ya zamo rimamun diddigan yi wato abin da ya riga ya diddige ya fi ƙasa shi ake cewa rimamun bawalin ya tsufa bawalin ba tsufa ke abin da ya tsufa wannan kuma mun usulin kawali cin zamane da suka shuɗe kenan shekara dubu kaza za ka ji yana ba da tarihin mutum tun gabanin bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa makalin zantuka na malamai kenan ba ma za su iya fassara shi ba ba za su iya fassara abubuwan bakin na'am sai ka ana ta tabbatar da siffan tashi tabbatar da siffan ta wannan mutumin ke ana ta bayani kansa kuma kuma ko da harne ne ba in yi zama ne wani abu na mamaki sai ka ana ta rubuce rubuce a kansa ko yanzu ko wannan waya da aka kirkiro ta ai gaga suna nan cikin kundin tarihi ko ba kuma za a manta da su ba nan da shekaru nawa nan gaba amma sai dai kai ma abokin karatun bane wa baka ma san su waye ba to amma duniyar ilimi ta rubuce rubuce ba ta mantawa da su saboda ga shi ko ta basira shi Allah ya haska masa guda daya da saukin saukin lamari shine sama yana kusan abubuwa da yawa sama hadda za ba a ko ai akwai wani mai saukin lamarin zai sai da abin su koyo to shi ne sama'a ke duk abin da za a shiga cikin kunci kai baka san duk abin da yake ga mai kunci ga mai sauki ko da ko duka suna da kyau to kana daukan wannan mai saukin ne kawai na? Fayyuli ne? yawa da kuma warkar da zuci kenan jin ciwo an ji ciwo hannu ya karye ko ya gundule ma manzon Allah in ya taba gudun sai sai ya hau ko kuma jini yana zuba ya sa hannun sa jini ya zuwa ko an cire idan katada ya sa hannu ya mai da ya bar jin ciwo kuma nan take haka da sun zube nasa guda wani ya mai da kayan ko lokaci da ya mai da su ba irin mai rosmarin da ta ba lokaci da ya cire za mai da kuma ta ga ko sun cire masu cire gina sai dai amma na roba abun yake yi mana a gurin yake an taba cire wasa ba ka san addinin wai ba na wasa bane ka ga dai banda Allah ba wanda yake ko amma Allah ya bada ya kafa maka gushin da sallallahu alaihi wasallam aka fasa goshi jini kuma ya zubo kuma Allah ya ce mala'ika jinin in ya zuba a tsar zai ta yin duniya yau kuma mala'ika ya zo shi tare da wuri ya gani kuma karfan da aka jefe shi da shi da ya kama gojinsa shi sahabin da ya kama zai cire da dakolinsa akwalansa na gaba da waɗansu da cire da waɗansu saboda karfin abin shi kuma yana ganin ga karfi a jikin sallallahu alaihi wasallama ya kama da hakorinsa ko abu dalali ya kama wannan karfan da aka jefa manzon Allah gojinsa da ya kama ya jijjiga zai cire shi da hakori to shi ya kwaran da suka zube gaba ɗaya shi har kwaran sa abin da suka zube ya zamo gwagudo kenan ko amma bayan an gama manzon Allah ya nuna da kayansa haka shi ba aka miri guba kin shi kuma katada yana kan dibino yana harbi shi ma wani harbo shi a ido ya faɗo bai mutu ba aka ɗebe shi a kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi rama ya shafa idan shi kenan idan ya koma sai ya kowanne ma gani ko cikin sahabbai sun ma dai ba mai ganin ka ta ga wannan duka an warkar da zuci ko abubuwa da yawa wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama aka ake na'am yawa ba mai kewayo da da sanin sa sanin sallallahu alaihi sallama ce a ce ilimin ka ya kewaye ka san annabi Muhammad wannan babu shi sai dai wanda ki bashi wannan kyauta shine Allah kenan sai wannan da ki masa wannan kyautar shine wani kuma wannan shi ne dama shi da ina duk wannan lagirin Allah ne shi ne kawai ya san manzan Allah shi ne kuma zai bayanin amma duk wannan abin da aka ce kai bayanin sa yanzu na idan aka ce ma ka zo kai bayanin me annabta din ma ka ga da da wahala in kace annabi shi ne amma da wai annabta to sai a ce to ku ci gaba kuma sai ne ka ga zo kai bikin kuma ko kuma ce to kuma menene bambancin annabci da manzanci din in ka bambanta din ma to shikenan me ma'anar kuma shi manzo kuma me zai yi kaga aiki ne babba kuma an ce ma ga muhabba ga ga kulla to kuma duk kusan abu ne guda ɗaya an ce shi ba daɗi ne abin san Allah kuma to kowanne shi ma a ce kai bayanin ga shi malam kuma duk ya bayanin su gaba ɗaya inda za mu ce yanzu za mu yi wannan karatu to azumin sai kare gaba ɗaya a iya wani maganin wallahi tunda ka ga ayoyin Qur'ani za ta kawo da bayanai na hadisi ko da kuma yawwa na haka a wani wani ba zai ko kwarai ba to haka yi ma wajen shekarar wani kuɗi yayi bai cika ba iyaka yi ma wannan ba da gobe na sai ka ga akwai a rufin guraben soyayya kenan a cikin zukatan mutane din asira shi ne abu zo na zuciyarka kamar wani dan taban abu ne haka farin abu a sa masa ja kaga za ka shigo to wannan zukatan mutane ba su mantawa da wannan mutumin saboda akwai asira cikin zuciyarsu ta wannan abin da aka ba su tarihin wannan mutum ka san kullum na gujewa wani biyan shi a wasu ko wasu ne wa fata ke nan shine sunan fata ne wannan ba kana fatan abu ba to shi manzon Allah duk abin da yake so Allah ya yi ai kai za ka fata ka zama kuma na masu kila ina ba za ka zama ba ko kai fatan gobe ka yi da ido kuɗi da yawa cikin ka kai duk ba za ka samu ba amma shi yace Allah na son ka da kenan kawai fata zai yi kawai yana so shine suri kenan to wannan matsayi a shi kare aka ba ai da wannan ce muku in za ku bayani nasu ai ba zan ka tuma ba ne dai ai ko ku kawai ne dai mutum ya ga ya tambaya kuma sai ai bayani na wata biyu na yawa tasbihi na tsakuyoyi alaƙadin tsakuwa kenan to tsakuyoyi suna yin tasbihi halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والكوثر كما الله يبارك على الكوثر يوا إلا أعطيناك الكوثر بقى فأكوي كوثر كافشي الله يأتي صلى الله عليه وسلم عليه in an je tashin alkiyama ba wanda yake da jiko da sai shi yawa saboda haka duk wanda ya gangara ije zai ga to ka san me bin manzon Allah ne kawai in dai ba ka son sa ba ka son sa to ba kai ba shan alkawar to ita wannan kabarin ka bace yawwa kuma gashi Allah ya bashi saboda masani ko bakwai abun biyan tawa shine fatiha kenan a shi kada ya gaba wanda ayat da bakwai kuma tana biyan da abubuwa ita kuma ga qur'anin gaba da an bashi kuma can baya ma ya ce maka wani kitab ko da littafi kaga ashe karatu ne mai yawa a cikin kitabun shifa ba yawwa a sun ka tambaye sai wanda wani kuma ke zuwa ba ai akwai tambayoyi mai yiwa na kuma an ba shi littafi littafi littafi da ga ayar qur'ani ke ake nufi ba yanzu littafin gaba ɗaya na gani dukkan su wannan kashi da wani yanzu an sa ta cikin alkurani hikima da kuma hikima da Allah ya bashi ta warware hukunce hukunci eh yawa bakwai ne abu biyan dawa shine malama suka ce fatiha ake nufi kuma sai ya ce maka wal qur'ani azim na da warkar da zojin ciwo warkar da ciwo al'alama a yi razina da ciwo ko to maza Allah yana warkar da ciwo nan take ba ma warkar da ciwo ba wanda ya mutu ma sai a tare shi yawa dan dai ka san su annabawa suna da wata ladabi ne mai girman gaske sai za wani lokaci din za su bar gama ka mutu amma mutane da yawa sun kawo kukan an mutum kuma an tada an tada mutanen nasu a wata tsohuwa ta yi jira ta mutu da sai komai kuma ɗanta ya mutu ta ce wa sallallahu ta'ala alaihi sallama wato ka ji na gaya maka ya rasu lallai in dai haka ce ɗana ya mutu dama fa na shiga wannan addinin ne dan na dan na rabu da mutum cikin duniya da lahira idan ku ɗana ya tafi yanzu ina nan to fa bakin duniya ba an zame shi ba saboda haka lallai ban ga amfani rayuwa ta ban da ya mutu to maza Allah ya ce aje aje ya tashi daga mutuwa ta rabi na ga amar mutuwa kenan ko bayan ko ya mutu har amar kan garewa ma kan tabbata dai ya mutu kenan kuma ga yaro da iyan ka dan uwansa an zo an gayyaci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wata walima to kuma sai sai daga cikin yara ganin yadda aka yanka akuya aka hidimata shi ma kawai sai yanka saninsa garin wasa ya ɗauka ko wasa ne kuma ga annabi ya kusan zuwa sallallahu alaihi wasallam to kaga uwa ta dauki dan aka je aka sashi a daki aka je gyara aka je ajiye shi tun da ya riga ya rufu to kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya san kuma ɗayan guda biyu ne ya zo ya tambaya su kuma ba za buƙatar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai ci wannan abincin ba in ku ji labarin wannan dan an da an yanka shi to ka ga idan can waje ba kuma ta kare ba a yi ba ko kuma ga shi daga zuwa ya tambaya ra haka ke ai din yana bacci a to ai wannan cin abinci ko ai da su zaki ka ga ya ba shi yake na sai ya ta kira mai shi kawai da aka je kawai sai ga yaro a zaune ba yankan ba komai ya fito suka ta mamaki to daga ya fara mutuwar ko to irin wannan sallallahu ta'ala alaihi salama suna da yawa din makatun ba a shi dama yadda aka zuwa ka ce musu to shi dama ya kawo karar makanta sallallahu ta'ala alaihi salama yake shi da abin da yake damun ka kawai wannan makanta dan ya so ya gani shi ko da so sai ma dai ya gani kuma sai makanta yake amma ni kuma da zan ba ka shawara ne zai ana kakura ran dajin alƙiyama ba su aljanna in ko ba gaba ga addu'a zan ba ka yanzu da kayi da ba ma zan ce maka ka buɗe ba sai za ka addu'a in ka je kai kuma za ka idan zai buɗe yace kai na gura ko da makanta da aka ya gura amma shi ɗayan da zo ka yi ba kuraye ba yace eh yi dai irin da buɗe bayan ya buɗe to kai kana waɗan magana sai ka yi tunda kake aljanna kai an sami ka an gama amma tunda kake za a ban aljanna ai an bani wallahi kuma ido na ce na ba duniya ban ganka ba ai ga zabe ba a ga yi ma shi ke ne ta buka za eh shi hada biyu ga aljanna ya samu kuma ga abu ɗaya to haka nan suke abubuwa da yawa da fatan dai Allah taimake mu Allah kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka bunin bashin makan kaunar to gobe sai a shirin na gobe dan ya na baya kuma akwai waɗansu kalmomi masu tsadar gaskiya ciki wanda iya daga cikin abin da malamai suke faɗi cewa ya yi amfani da kalmomi masu tsauri to ka gobe za mu karanta su ni ma ina manta sai ku tare da mu nan kuma na ganin kowanne muka kama sai mun kai fasalin nan sai ko ba za mu dinga raba wasu ba ni dai in yayi yawa kuma dole mu hakura tab a wannan kan to Allah dai ya kai mu mu yi annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sarki ne sarki barka da zuwa sarki اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحج للحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله